الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في قبدا كرة الأمثلة بن مالك لم تجبات الوعمان za mu tashi a baiti na ɗari bakwai da tamanin da ɗaya wa mata sahara'a biwa musulmiya wa nahwu uza'in شفاء وحياء جواو لو حمد وغير ما ذكر صحي وما شذ على نقل الكفر ابن مالك رحمه الله ورضي الله عنه يكشوا بكيلا ليزومك كمر صحراء في رسولا da hamzansa da ya fito a mamdudi hamza ce ta ta'anifi irin su hamra'u sauda'u baiza'u da makamantansa duk irin wannan ya ce biwawun sunniya alifin sunniya alif ce ta isalati ai sunniya biwawu ana masa tafiya da waune kai tsaye ka ce saharawa ne hamrawa ne baizawa ne saudawa ne ونحو إنباء sunan da ya zo ire-iren ilba isa haya wayannan duka kuma biwawu na hamzi ana musu tasmiya da wanko da hamza ma'ana suna da wajen guda biyu wayannan nau'o'i ne guda uku nau'i na farko ilba wanda hamzansa hamza ce ta ilhafi hamzansa hamza ce ta ilhafi wanda asalin kalmar ilbu ilbu sai aka sa ali da hamza domin a yi ilhafi ismin da mamduji kenan wannan hamza ba ta asali bashin ta ilhafi ce sannan kuma kisa hamza ce wacce aka canja ta daga wani saboda daga kasa ya tsumu in ka ce kisa'un asalinsa kisa yin da wani sai aka canja waudin zuwa hamza kamar in ka ce du'a'un da'a ya du'a'an masdari wanda asalin wannan hamza wau daga da'a ya duru to wancan mazdari wannan kuma ismi asalin wannan hamza wau sai aka mayar da ita ta zamanto ta zamanto hamza in ka ce haya kuma daga hayinki haya'a haya'a daga hayinki wannan istikafi haitu ana fito da ma'anoni da dama a ciki daga cikin ma'anonin da ake fitarwa alhaya'u na kunya alhaya'u na kunya sannan alhaya'u isini wanda yake zuwa bimanar matar da ma'anar ruwan sama wannan hamza na alhaya'u an mai da ita ne daga ya asalinta ya sai aka mai da ita hamza waɗannan nau'o'i guda uku hamzan da asalinta sai da haƙi kamar ilba ko asalinta wau kamar kisa'u ko a asalinta ya kamar haya'u wayannan duka jiwawi nau hamdu ana musu tasmiya ne da wau ko da hamza wajen shi guda biyu za ka ce in ba'ani ko in bawani kisa'ani ko kisawani haya'ani ko hayawani wacce shi guda biyu al'ilbadin wata jijiya ce wacce ta sauko daga wuya zuwa kafaɗa wanda larabawa suna daure kan a kan takwadusu da wannan zuciya sannan alkisa babbar riga wanda aka riga ya aka santa wanda daga nan ne aka samu sunan al'imam kusa'i sannan alhaya mamdubi a ismi yana zuwa da ma'ana na ruwan sama yana zuwa da ma'ana na kunya alhaya shi ne ce wa gaira ma jikir sahi ai wa sahi gaira ma jikira banda waɗannan nau'o'i da aka ambata sauran ka inganta hamzarsu ma'ana karka canja wannan hamza ka batta yadda take misali kurra ne kurra'ani kurra'ani banna banna'ani ba za ka ce banna wani ko kurra wani ba saboda hamza hamzan ya zanto daga asali in ka ce in sha'ani hamzan nan daga an sha'a in ka ce ƙurba'ani hamzan nan daga fara'a kowanne daga cikin su lamun kalima ce asali ce saboda haka ba za ka mai da ita mau ba shi ya ce wa mashazza ala naqlin kusur ya ce duk wani tasmiya da yayi shukunci ya fita ya sabawa wannan abin da aka ambata ka'idodin nan guda uku idan tasniya ismi mamdudi ta sabawa waɗannan ka'idodi to ka hukunta da shuhudi sujudu ma'ana ba siyasi ba ne kamar yadda aka yi tasmiyar hamra'u da hamraya ne hamraya ne wanda siyasinsa a bisa yadda ka karanta hamrawa ne saboda wannan hamza ɗin hamza ce ta ta ta'aniki kamar hauzala suke kauzala kauzala suke suke tasmiyarsa kauzala ne kauzala kauzala ne maimakon ya zamanto kauza kauzala kauzalawa ne haka nan kita da muka yi magana a kansa za ka ga wani lokaci an yi tasmiyarsa kitaya ne ko kurra wanda muka yi magana a kansa wani lokaci an yi tasiriyar sakurrawa ne wannan duka shugubi ne za ka takaita shi da nakali da riwaya a gun larabawa amma kiyasi waɗannan ka'idodi guda uku wanda aka ambata idan hamza ɗin ta ta'anisi ne a mayar da ita wau in ta ilhaki ne ko an canja ta daga waw ko an canja ta daga ya wannan wajihi guda biyu ko ka canja da waw ko ka bar hamzan sannan da hamzan ta kasance asliya ce idan hamzan ta kasance asliya ce to a wannan lokaci za ka bar ta shi ne ma'anar tasirin wannan hamza sai abin da ya fita ya sabawa wayannan ka'idodi guda uku to za ka takaita abin a bisa nakali da riwaya gun larabawa da kuma sama'i wannan ya gama ma bayanin yadda ake tasmiyar ismi mamdudi kenan zai shiga bayanin yadda ake jam'in ismi maksuri da kuma mankofi amma ya yi nassi akan maksuri kasancewar hukuncin su shigen ɗaya ne yace wahajid min al-mafsur fi jam'in ala hadd al-musanna ma bihi takammala abin da yake nufi da ma bihi takammala shine akhir al-kalimi kamar yace wahajid akhir al-kalimati shine wannan alif din a mafsuri ko kuma wannan ya a mankufi yace ka cire karshen kalima karshen ismin mafsuri fi jam'in a jam'i lokacin da kake so ka yi ka yi jam'in maksuri ɗin bisa jam'u tasahai jam'ul muzakkar salim ala haddil musanna a bisa yadda aka karantar da kai doka doka ko iyakan da aka yi wa isini musalla al-mustafaina alif din al-mustafa din sai ka cire shi sai ka samu al-mustafauna fi halati raf'i ko ka sa ya fi halati jarri wan nasbi ka ce al-mustafaina musa misali za ka ce al-musauna ko al-musaina in ka cire alif din musan sai ka samu da nunin ko ka sa ya da nunin fi halati jarri wan nasbi wan nasbi a wayannan kuma gaba daya za ka dinga la'akari da wannan iyaka wanda aka rigaya aka gaya maka a farko na mafsuri walfata abuki mushiran bima huzif sannan yake ka wanzar da fataha aiwa abukin fataha ka bar fata mushiran bima hudif kana mai sanar da abin da aka cire wannan fataha din za ka mai da ita alama ce da take nuna alif din da ka cire idan kuma ismin mankufi ne kamar alqadi alqadi alqadi to idan shi halaccin raf'i ne za ka bar damma sai ka ce alqaduna idan kuma fi halatin jarri wa nasbi ne za ka bar kasara za ka ce alƙadina da ke shi ya yi nasi ya yi magana akan makuri ne bai bijiro da magana akan mankufi ba saboda kusan hukuncin su ɗaya wannan fatahan da za ka bari a makuri idan a mankufi ne za ka bar zamma fi halatin rafi alƙaduna bayan ka cire wannan yadin sai ka bar kasara alƙadina alƙadina wannan kasara ɗin ta asalin alƙadi za ka bari don ta nuna asalin yaɗin da aka shiri wa in jama'a ta gubi ta'in wa alif idan kai jam'in sa kuma da ta da alif kana so ka masa jam'i na jam'ul mu'annas salimi فالآل فقد قلبها في التسمية sannan alif din nan ka juya ta yadda ake juya ta a tasmiya ka riga ya ka karanta a tasmiya idan hamza din ta kasance litta'anisi za ka mai da ita wau in hamza ta kasance lil ilhaqi ko aslan min al wawi ko aslan min al ya'i to a wannan lokaci kana da wasu guda biyu ko ka bar wau a ko ka bar hamza ko ka canja hamzar zuwa wau in kuma ta asali ce sai ka batta wannan ka'ida za ka bi ta a nan misali a sahara kamar yadda za ka ce a saharawa ne za ka ce a saharawati kamar yadda za ka ce al'ilba al'ilba'ani هو الإلباوان ذاك الإلباءات هو الإلباوات كما ذاك الكساءان هو الكساوان ذاك الكساءات هو الكساوات كما ذاك الحياء الحياءان هو الحياوان ذاك ذاك الحياوات هو الحياءات yana da wannan hukunci shi yasa yace fal ali faqli qalbaha fi tasmiya alif din ka canja ta ka juya ta yadda ake juya ta a tasmiya wa ta azita alzimanna tanhiya idan wannan ismin da kake so ka mata jam'ul muannas salim to idan akwai ta idan akwai ta a jikinta to za ka lazamta kawar da kawar da cire wannan tatin sai ka cire wannan tatin kamar yadda aka rigaya aka karanta a can baya misali kanatu kanatu za ka ce kanawatu sai ka cire tatu kanatu kanatu din ismi ne mafuri ne ta sai ka ce ta din sai ka ce kanawatu kana kanawatu وسالم العين ثلاث من عن اتباع عين فاءه بما شكل ya ce wa saliman aini sulasisman yana nufin ka ba wa ismi a salimul aini wanda harafinsa na biyu shi ne aini ɗinsa ba harfin illa ba ne kuma ismin sulasi ne sai ka ba shi itba a ainihin fa'ahu sai ka ba wa a ainin din wasalin fadinsa shi sa ya ce itba'a ainin fa'ahu bima shukil wasalin da aka yi wa fadin sai ka ba wa ainin din suna nufin fa harafi na farko a wazani suna nufin ainin harafi na biyu a wazani sharadin wannan ya kasance ismi ne ya kasance kuma harafinsa na biyu ainin ɗinsa ya kasance a harafi ne salim baya cikin huruful illa sannan ya kasance sulafi ne idan suka cike waɗannan sharuɗa guda uku to za ka duba wasalin da ainun ɗin yake da shi to za ka ba wa a wasalin da fa'un ɗin yake da shi za ka ba wa ainun amma da sharadi wannan sharadin bayan waɗannan sharuɗa da suka su dai sai ce in sakin al'aini mu'annasan bada muftataman bitayi aw mujarrada idan wannan ismi salimul aini sulasi idan ainun nashi wanda muka ce salim ne baya daga cikin huruful illa ya kasance ta kasance tana da sukuni sannan ismin bada mu'annasan mu'annasi ne ba muzakkar bane in ya zama mu'annafin kuma muktataman lita'i ya zamo ƙarshen izinin akwai ta au mujarrada au ƙarshen izinin babu ta a kowanne daga ciki to za ka duba wasalin da faɗin harafi na farkon yake da shi sai ka ba wa wannan ainihin salimi mai sukuni sai ka ba shi misali jafnatu jafnatu jafnatun sai ka ce jafanatu a jami'in mu'annas salim jafanatu hukuntan mufradin sai ka mayar da shi fataha saboda fa'ul kalima din jimun din yana da fata dan su jeru su zamo daidai wannan shi ake kira itiba jafnatun a jamul mu'annas salim sai ka ce jafanatu jafanatu sukun din fadin sai ka bashi fata ma'ana sai ka bashi wasa sukunin ainun din sai ka bashi wasalin fadin shine wasalin jimin anan jafanatu in sidiratu ne sai ka ce sijiratu sijiratu sukun din ainun din shine dal anan sai ka mayar da shi kasara dan ya zo daidai da sukunin din sinu din ya zama sijiratu idan kuma damma ne gurfatun gurfatu gurfatun wannan ainihin ɗin da yake da sukun shi ne ra to sai ka mayar da shi damma ka ba shi wasalin fa sai ce gurufatu gurufatu to shi ne ya kasance ya cike waɗannan sharuɗa guda biyar a takaice sharadi na farko ya zamo ismi ne sharadi na uku ya zama sulafi ne sharaɗi na uku ya kasance a ainihin shi wato harafinsa na biyu ya zamo baya cikin huruful illa sharaɗi na fudu ya kasance wannan ainihin din da baya cikin huruful illa ya kasance tana da sukun sannan kuma sharaɗi na biyar ismi ya kasance mu'annas ne ko al-mu'annasul sama'i ko al-mu'annasul lafazi haka ce al-mu'annasul sama'i shine mu'annas wanda ba shi da alama ta majazi ka al-mu'annasul majazi wanda ba shi da alama misali kamar hindun hindun ko da'ad kowanne mu'annas ne amma babu alama ta ta'anisi sai ka ce hindun himidatun himidatun da'adun sai ka ce da'adatun da'adatun haka nan wanda yake da ta sidratun sai ka ce sidiratun jafnatun sai ka ce jafanatun gurfatun sai ka ce gurufatun ana so wasallukan guda biyu fata biyu kasara biyu damma biyu su jeru wannan jeruwan shi ake nufi da itba وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا yace wasakkin taliya gairar fatihi ainun din da yake da ainun din da yake da sukun yace in dai yana bin bayan wani fataha ne ya zo a bayan kasara ko ya zo a bayan damma to a wannan lokaci za ka iya yi mishi sukun za ka iya yi mishi sukun misali sidratun za ka ce sidratun a gurfatun za ka ce gurfatun gurfatun hakanan hindun za ka ce hindatun hindatun saboda a kowanne daga cikinsu ainihin mai sukun din ya bi bayan wasalin da ba fataha ba ne wasalin da ba fataha ba shi ne kasara na hindun ko damma na gurfatu au khasifu bil fatihi in ka ga dama kuma ya ce za ka iya yi wa wannan ainihin din ya zamanto fataha fakullan kada rawau ya ce wannan duka malaman nahawu sun rawaito wa'annan gaba daya za ka ce za ka ce sidiratu za ka ce za ka ce sidiratu za ka ce za ka ce gurfatu kowanne ka bashi ka bashi sukun saboda kowannensu sukuni ya bi bayan abin da ba fata ba shi ne kasara ko damma shi kuma wanda yake fata din to ba zai yi ka ba shi sukun ba sai dai ka ba shi fata misali jafnatun sai dai ka ce jafanatu jafanatu hakanan da'adun sai dai ka ce da'adatu da'adatu shi ne ce ya sa ya yi ya cire wa fata wasakkin italiya sai ya ce gairar fashi kamar ya ce wasakkin italiya a taliya don matan ko a taliya kasarata ne sukunin da a harafin da ya ji bayan kasara ko harafin da ya bi bayan damma ka yi mishi sukuni damma da kasaran su ne wani fata au ko kuma in kaga dama a khasifu bil fatihi ka khaffafa shi da fata yazo ya kasance yazo ya kasance yana da wajishi guda biyu kenan zaka ce kisratun ko kisaratu kurfatu ko ka ce ko ka ce burafatu burafatu amma wanda wanda ainun din da ya bi bayan fataha to sai dai ka yi shi kai wa ainihin din fata kawai kamar da'adu sai ka ce da'adatu jafnatu sai ka ce jafanatu wa mana'u itba'a nahawi jirwa wa zubuyatin wa shazza kasu jirwa yace malaman nahawu gaba ɗayan su sun hana ai itiba'in ismin da ya zo kamar jirwa shi ne ismin da bayan wannan ainihin din akwai wau wa zubuyatin au ismin da a ismin da lamun dinsa ya ne wannan duka ba yadda kai musu itiba'i a jam'i ba ba zai yi kace ziriwatu ba ziriwatu saboda kwaudin kamar da ba zai yi kace zubu zubu yatin ba zubu yatin saboda wannan yatin tunda ba zai yi itiba'i ba to a wannan lokaci sai dai ka yi wani itiba'i wani itiba za ka yi mishi fata ka ce zirawatu zirawatu ko ka mishi sukun ka ce zirwatu ko ka ce zubayatu ko ka ce zubiyatu amma itiba'i a kowanne daga cikinsu bai halitta ba wa shadda kakuru jirwa asalin jirwa ya ce shi ma ya kasance kaman wancan saboda jirwa da jirwa tafiyansu ɗaya ne amma shaz ne shizuzi ne ya saba wa ka'ida a jam'in jirwa suke yi wa raɗin kasara su jiriwatu jiriwatu a kiyasarsa kamar yadda ba zai yi ka ce ziriwatun ba haka shi ma ba zai yi ka ce jiriwatun ba sai dai ka ce jirwatun ko ka ce jirawatun to amma larabawa suna yi wa raɗin kasara wato ya fita wannan ka'ida kenan wa nadirin أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما yace najir ne kaɗan ne ko kuma wani abu ne da darura ya janyo shi a gairu ma kaddamtuhu duk wani abin da sabanin ka'idodi na itiba'i da na gabatar duk abin da ya sabawa abin da na gabatar wani abin da na gabatar zai zamo najiri ne ko kuma ya zamanto zarura ce ta tawaƙe kamar yadda wani mawaƙin sai yake cewa fatastarihu nafsu min zafaratiha min zafratiha maimakon zafarat yake min zafratiha saboda haka idan ka ga wata ƙa'ida ta saba da abin da na gabatar ya ce kaɗan ne maganganun larabawa ne ba a da aka ya zuwa yana zuwa najiri kaɗan ko yana zuwa da rura ta waka auli nasimin tama au ko kuma lahaja ce ruga ce ta wasu mutanen larabawa ba zai zamanto kiyasi ba kamar yadda huzairu jam'i na baiza suna cewa bai bai zata suna cewa baya zatu baya zatu jam'i na jauza suna cewa jawa zatu jawa zatu saboda wannan yaɗin da waudin ya fita a kiyasi ya zama sha jam'u tafsir jam'u tafsir jam'u tafsir shine jam'in da a mufradinsa ba za a jam'in ba za ta iya ware mufradin ba sabanin jam'in muzakkar sani wanda a jam'in za ka yi a ware mufradi in ka ce musulmuna za in ka ce yawo da nuna din musulmi ya zama ya zamanto mufrad musulmatu in ka cire alif da ta din musulmi ya zamanto mufrad to wannan ana ce shi salim amma jam'u tafsir in ka ce rijal jam'u rajul ba zai yi a rijal din kaware mufradin ba tare da ya tafi ba baya mufradin baya fita daga cikin jinin rijal din to wannan shi yasa ake cewa jam'u tafsir jam'u tafsir ana jam'in da a jam'in ake karya mufradin mufradin baya samuwa mufradin yana canjuwa yana canjuwa daga cikin jam'in shi kuma jam'u tafsir din kala biyu ne akwai jam'ul killa jam'ul killa wanda daga uku ba zai wuce goma ba da zaran ka ga wazaninsa ka san wani abu ne ana magana a kansa su uku oba ba za su wuce goma ba haka ce jam'ul kasra to daga zaran ka ga wazaninsa wani jam'i ne wanda ka san ya wuce da kasar ya san ya wuce uku to ya wuce goma saboda haka idan ka iya larabci a wazanin za ka gane adadin da ake yi misali a ashabul kaf qur'ani da farko kafin ya zo ya bada labarin ashabul kaf sai ya ce innahum fityatun amanu da rabbi to in ka iya larabci fitnatun din za ka san wazani ne na killa wazan ne na fi'ilatu na killa adadin da yana nuna ya kai uku amma bai wuce goma ba tun kafin a zo a ba a ma bayani a sahabin kafi tun a wazanin jami'in killar ka riga ya kasan da cewa ba su wuce goma ba amma wanda bai sani ba sai an zo an ce masa an zo an yi bayani a kansa sai kulu na salafatun rabi mun kalbuhun sai kulu na kamsa tun sadisu mun kalbuhun rashiman birgai sai kulu na saba'atun wasani mun kalbuhun an gaba wuce goma ba to anan zai gane asabul kafirin ba su shigo ba kai da fiye larabci ko da wannan aya ba a kawo ta fa san ba su shigo goma ba dan a ce innahum fitiyatun fitiyatun din kamar da zamu yi bayani wazani ne na jam'ul killa na adadin da ya wuce uku amma bai wuce goma ba shine fa'idan bambanci tsakanin jam'ul killa da jam'ul kasra af'ilatun af'ulu thumma fi'ila ثم أفعال جموع كلا وزن غدا غدا قلنا يتي سوني جموع كلا نفرق أفئلة أفئلة duk jam'in da kaga an yi shi jam'i da wazani af'ila jam'i ne na killa kaman ka ce argifa jam'i na rabi argifa argifatul wazaninsa wazaninsa shi ne af'ila af'ila af'ulu kuma kamar ka ce afulus jam'i na fulus fulus na kudi afulusu afulusu sannan fi'ila kamar wanda muka faɗa fitiyatu fitiyatu wazaninsa a fi'ilatu hakanan hilmatu hilmatu jam'i na guda kula sun mata af'al hakanan af'al kaman aswab kanan kaman afraf jam'i na far wayannan wazanin guda hudun nan yace juru'u killa su ne juru'u killa wa ba'du bi bi kasrati wad'an yafi ka arjuli wa ba'du bi wasu daga cikin wayannan auzani guda hudu wanda asalin su jam'u killa ne ya ce ya fi bi kasiracin wada'ad ma'ana a arabiya a larabci wani lokaci yana cike ma'anar jam'ul kasra ma'ana wazanin wazani ne na killa amma larabawa wada'ad a arabiya suna amfani da wannan wazani a matsayin wazani na kasra shi ne ce ka arzulin kamar ka ce arzulin in ka ce arzul jam'i ne na riji jam'i ne jam'i ne na riji jam'i rijil a nan arzul ɗin jam'u killa ne amma ma'anansa jam'u kasra yana nufin wa ba'adu bi ya fi bi kasiratin wada'a wasu daga cikin wannan auzani yana zuwa da ma'anan جمع الكسرة وضعا لهجة كو عربية تا لارباوة مثال كأرجل كما جمع رجل أرجل والأصل جاء kasufi akasi kuma yana zuwa akasin wannan shi ne a samu jam'i wanda wannan jam'i jam'i ne na kasara amma ya zo da ma'ana na jam'i na killa amma wannan asufi ɗin jam'i ne na safa safa wannan jam'i kamar yadda zai zo maka a nan gaba wazani ne na jam'ul kasra amma ya zo da ma'anar jam'u killa haka ne idan ka ce rija'a idan ka ce ja'a salasatu rijal rijal din shi ma wazani ne na fi'al wazani ne na jam'ul kasra in ka ce ja'a salasatu rijal wannan wazani na jam'ul kasra ya zo maka da ma'anar wazanin jam'u killa saboda salasatu kace uku kace السفين والأقص جاء كالسفين صفاء دوسين wanda yake da sulki sannan kuma jam'insa as-sufi jam'ul kasra shine zai zo ma bayanin wuraren da waɗannan auzani na killa suke zuwa suke suke amfani لفعل اسما صح أين الأفعل وللربائي اسما أيضا يجعل يعني يتي duk ismi mufradi da ya zo ala wazanin fi'il bi kafirin sari wa sukunin ayin isman in ya zamo suna ne ismi ne saha ainan harafinsa na biyu ayininsa shi ne harafinsa na biyu harafi ne sahihi ba harfin illa ba ne af'ulu to shi wannan wazanin zai zo jami'insa ala wazani af'ul kaman kaman abdu abdu li fa'ali nisman li fa'ali nisman fa'alan fa'alan wazanin wazanin abdan fa'alan abdu to a wannan lokaci abdun zaka mishi jami'i killa a abu ma'ana bayi saboda menene wazaninsa fa'al ne bi sukunil ayin sannan kuma a saha ainan harafinsa na biyu harafinsa na biyu shi ne ainihin ɗinsa harafi ne sahihi ba harfin illa ba ne wani ruba'i yisman haka na ruba'i ismi ruba'i aidan yuj'alu ana sanya mishi wannan wazani af'ul ya zamanto jam'in sa da sharuɗan sa zai zo sharuɗan da zai zo ya fada in kana kal anaqi wa dhira'i fi maddin wa ta'anisin wa addil ahrufi amma ismi ruba'i din wanda za a bashi wazanin af'ul shine in ya kasance kamar al'anaq al'anaq suna ne na tinkiya ko akuya mu'annas ne wazzira'i sunan kafa na gaba sunan kafa na gaba wanda wanda wannan shi ma mu'annas ne majazi idan suna ruba'i din ya zo kamar anak fi maddin wajen maddi ma'ana harafinsa na kafin ƙarshe akwai harfin matti wa ta'anisi wajen ta'anisi tunda ana su mu'annas ne zira mu'annas ne wa ajil ahrufi hakanan wajen adadin harafi adadin harafi wanda wannan ismi ruba'i ne yana nufin sharaɗin ba wa ruba'i wazanin afkul ya zamo jam'insa na farko ya zama ruba'i ne harufansa guda hudu na biyunsa ya kasance harafi kafin karshensa harful maddi ne na ukunsa ya zamanto mu'annas ne waɗannan harufa a waɗannan sharuɗa guda hudu uku uku sun cika na hudun kuma ya zamo ismi ne waɗannan sharuɗa hudu idan suka cika to a wannan lokaci za ka bashi wazanin af'ul a jam'insa al'ana misali jam'insa a'anuk a'anuk ala wuzin af'ul الذراع jam'insa azzubu ala wazni af'ul saboda waɗannan sharuɗa guda hudu ismi ne ruba'i ne harful maddi kafin sa kuma mu'annas ne idan bai cike waɗannan sharuɗa ba to ruba'i ba a bashi jami'i da wazanin af'ul shine ce wa ghairu ma af'ulu fihi mutaris min sulasisman bi af'alin yaris yace duk wazani duk wani sunan da af'ulu baya zamanto mutare ma'ana a kowanne hali a kowanne hali baya zuwa da wazani af'ul a jami'i min sulasisman idan ismi ya zamanto sulasi ne idan ismi ya zamanto sulafi ne bi af'alin yaris ai yaridu bi af'ali zai zo da wazani af'al ne saboda hasu aka ake cewa wazani af'al babu wazanin da yake da faɗi a cikin al'auzan killa irinsa ma'ana a baya ya ce ismi in ya zo ala wazani fa'al bi fatil fa'i wa sukunin aini idan ainin shi sahihi ne to za a yi jam'in su ala wuzuri afuwa to duk isini sulasi idan ya zo idan ya zo ba zai yiwu a mishi jam'i ko ba a san shi da jam'i af'ulu ba kawai sai ka yi mishi jam'i da wazanin af'al kawai misalin in ma ya kasance aininsa ba sahihi ba ne kamar sautu kaman saubun kaman daifun daifun kaga saubun wazanin sa fa'al fa'alu daifun wazanin sa fa'alu amma in aka duba harafin sa na biyu wau da yaɗin ba ba ba huruful illa ne bai cike sharaɗin da ya faɗa ba to sai kai musu gani ala wazni af'al saubun zaka ci aswa daifun sai ka ci aziyaf hakanan idan aininsa harafinsa na biyu din harafi ne sahihi ba harfin illa ba ne amma wazaninsa bai zo ma ala wazani fa'alun ba to a wannan lokaci shi ma a wannan lokaci shi ma za ka kawo shi ala wazani a fa'al ne kawai kamar sulasi wanda ya zo ala wazani fa'al kamar jamal sai ka ce a jimal kowanda ya zo ala wazini fa'il kamar namir sunan damuka shi ma ka ce anmar jam'in namir kowanda ya zo ala wazini fa'ul kamar abud abud sai ka ce a'abas kowanda ya zo ala wazini fi'il bi kasirin fa'i kamar hinnu hinnu shi ma za ka yi shi wazini za ka mishi jami'a ala wazini af'al kowanda ya zo ala wazini fi'al kamar ina za ka mishi gani ala wazini af'al ka ci a ana kowanda ya zo ala wazini fi'il kamar idin idin shi ma za ka mishi gani ala wazini af'al za ka ci a baz kowanda ya zo ala wazini fu'ul fu'ul kamar kuful shi ma za ka mishi gani ala wazini af'al za ka ci afal kowanda ya zo ala wazini fu'ul fu'ul kamar kufa kufulun kufulun din bi sukunin fa'ili wannan kuma unu idan min fa'ili shi ma zaka ci a ana ko ruta ruta ruta din shi ma ala wazni fu'al zaka mishi jami ala wazni a wazni af'al wannan yana nuna maka duk wani ismi sulasi in dai ba ya zo ala wazni fa'al fa'al bi fatil fa'i wa sukunil aini kuma ainun din harafi ne sahihi ba harfin illa bane to kawai zaka mishi jami ala wazni fa'al sune waɗannan auzali gaba ɗaya da muka faɗa wa ghaliban aznafum mufi'ilanu fi fu'alin ka kaulihim firdanu wannan kusan ya ƙara yin bayani a baitin da a baitin bayanin baitin da ya gabata saboda daga cikin daga cikin auzanin da ba zai yiwu a ba su jam'i ala wazin af'ul ba akwai wazan fu'al kamar yadda muka ce rufab rufab wazanin sa fu'al ne amma za a ba shi za a ba shi jam'i ala wazin af'al amma ya ce ce idan ismi ne wanda ya zo ala wazin fu'al yawancin wazanin fi'ilan yana wadatar da su yana wadatar da malaman nahau ko yana wadatar da malaman malaman sarfu wazanin fi'ilan yana wadatar da su a wannan ismi fu'al ka kaulihin sirdal kaman surash ta ce sirdal sirdal wanda surat din ala wazin fu'al ne fu'al din ismi ne sulasi amma bai cike ka'idan da muka ambata li fa'ali nisman saha ainan af'ulu bai cike wannan ka'ida ba wanda yana nuna maka ya ce galiban ne shi ma wazanin fu'al din wazanin fu'al din kamar surat din to ana mishi jami'i ala wazin af'al amma yawanci in ismi ne ba wasfu ba to yana zuwa ala wazin fi'ila sai ya wadatar da su amfani da wazanin af'ulu kenan kenan wannan baiti kusan a tafsirin umumin da ke cikin baitin da ya gabata ne ismin muzakkarin ruba'in dimas falisi naf'ilatu anhu mutaras yace ismi muzakkar ruba'i ana abu uku ne ismi da ke dama jami'i yana da rashin hasa'is na isim ne ba a jami'in fi'ili sai fi'ili sai dai a sa masa alama ta jami'i ba a wa fi'ili jami'i to wannan sharadin sananne ne dama ya zamo muzakkari ya zama to rubai bi maddi salisi sannan harafin sa na uku din akwai harful maddi af'ilatun anhu mutarat wannan ismin da ya cike wannan sharuɗa guda uku ko hudun nan wazanin af'ul shine yake zamanto mutsaradi ma'ana ko yaushe yake zamanto jami'in wannan ismi misali kaman ka ce qazal qazal qazal ismi ne ruba'i harafinsa na kafin karshe karshe akwai harfin maddi sai ka ce akzilatu akdilatu ala wazni afilatun jam'isa kamar rafi ismi ne rubai muzakkar harafin sa na kafin karshe ya ne harfin maddi sai ka ce argifatu argifatu haka na misali umur shi ma rubai ne muzakkar harafin sa na kafin karshe harfin maddi wo sai ka ce a'amida a'amida kulura nan ya ce muzakar ne saboda ya cire maka karatunmu na baya in kana kal anaki wa zira'i fi maddin wa ta'alifi kaga ana da zira bambancin su da su kaza su raghi sa'amus shine su wayannan ismi ne muzakkar wayancan kuma ismi ne muannas ismi ne muannas to shi ne ya ce walzamku fi fa'ali nau fi'ali musahibai ta fi nau'in ilali wannan wazanin af'ilatun ɗin ka lazamtar da shi ya zamo tilas ko yaushe ka yi jam'i da shi a cikin ismin da ya zo da waɗannan wazane guda biyu fa'al da wazane fi'al amma da sharadi sharadin shine musahibai ta da'ifi imma ya kasance wayannan auzani guda biyu suna dauke da tadif ma'ana akwai harafi guda biyu jinsin su ɗaya ne a ciki au ilali ko kuma suna dauke da ilali akwai wani harfin illa ko hamza a cikin wannan ismin misalin fa'al mudaf shine batat ba ta ismi ne mudha'afi saboda akwai ta guda biyu a ciki ba ta ya zo ala wazni fa'al sai ka ce habitta habittatu afilatu kenan jami'insa misalin mudha'afi wanda yake fi'al kamar imam imam akwai mimin guda biyu a ciki shine ma'anar kiran shi mudha'afi sai ka ce a'imma a'imma shi ma wazaninsa afilatu ne sannan kuma misalin fa'al wanda misalin fa'al wanda ya zo da ya zo da ilali kaman kaba kaba ko kuba hakanan ina in ka ce kaba alawadu ne fa'al ne jam'in sa'aqidiya shi yana da ilali ne saboda karshen su hamza ne akidiya sannan ina ala wazin fi'al ne yana da ilali saboda ƙarshen sa hamza ne shi ma jam'in sa ani'a ani'a ani'a din asalin sa asalin wazanin sa af'ila ne asalin sa kenan a'aniya a'aniya sai aka nishi ka'idan maddul badal ya zama aniya kawai saboda haka wazanin fa'al mudha'af wazanin wazanin fa'al mu'tal wazanin fi'al mudha'af wazanin fi'al mu'tal wayannan dukan su lazimi ne ka musu jam'i da wannan wazani af'ilatun fu'ulun li nahwi ahmari wa hamra' وفئلة جمعا بنقل يدرى يتي فؤل وزن فؤل جمعي من دول سونا دا يزوما على وزن أهمر مذكري أو على وزن حمراء مؤنث مثال أهمر جمع سا حمر أسود جمع سا سو أبنا سود هكذا حمراء جمع سا حمر sauda'u shi ma jam'insa sudu ma'ana muzakarinsa da ma'annasinsa kowanne a jam'i yana zuwa da ma'ana na fu'ul ne abin da ya sa ya ce lina wula hamarin wa hamra duk wani wasu sifa ce wacce take ba da ma'anan launi idan yana ba da ma'anan launi a ke to a wannan lokaci shine zai zo da wannan wazani shi yasa ya kawo misali da su wafi'ilatun jam'an yace idan kaga jam'i ya zo maka da wazanin fi'ilatun bi naqli yudra yace ana sanin sa ne da naql da naql ake sanin sa ma'ana da riwaya a gun larabawa ba shi da kiyasi ma'ana ba ce bi ismin da ka gan shi kaza da kaza jam'in sa zai zo ala wazanin fi'ilatun ba babu wannan kaman wildatu wildatu wildatun jam'i ne na walad wazaninsa fi'ilatun wannan kawai za ka takaita wa riwaya ba zai zo maka a kiyasi ba wa fu'ulun lismin ruba'in bi mat قد زيد قبل لام إلالا فقط يشي فؤل وزن فؤل يشي جمع من اسم ربائي بمد وندينا دا مدة قد زيد ون مدة دين جملة فعلية في محل جر نعت مسدن ون مدة دين يشي أنكارا أنكارا شي قبل لام كافين هرشين سنكرشي wani sharaɗi daban kuma ilalan faqad ai faqada ilalan wannan ismi ya rasa ilali mana harufansa gaba ɗaya harufa ne sahihi babu harfin illa a ciki kenan muna da sharaɗi bayan kasancewar ismi muna da sharaɗi ya zamanto ruba'i ya zamanto yana da madda wannan madda ɗin kuma ya zo kafin lamdinsa kafin harafinsa na ƙarshe sannan kuma cikin harufansa babu ilali babu babu harful illa wannan sharuɗa guda uku ko hudu in sun cike to a wannan lokaci wazanin fu'ul zai zamanto jam'isa misalin kitab ka ce kitab za ka ga isin ne rubai harufansa guda hudu za ka ga akwai harfin maddi za ka ga wannan harfin maddi kitabin alif ne wanda aka kara shi kafin lamu ma'ana kafin harafinsa na karshe saboda haka jam'u kitab kutub kutubun ala wazin fu'ulun haka nan misali in ka duba sarir sarir sarir za ka ga harafi kudu ne da shi harafin kafin karshen sanin ya ya harfin illa a harfin maddife to jam'i sarir suruf haka nan amut ko umut amut to za ka ga harfa kudu ne da shi harafinsa na kafin karshe wani harfin maddi ne jami'insa za ka ce umus ne saboda haka idan waɗannan sharuɗa suka shiga suka cika to za ka nishi jami'i alawar zunifu'ul sannan a cikin sharuɗan nan ya ce ilalan fakat ya kasance wannan ismi ba shi da ilali ba shi da harfin illa wannan yana nuna maka ba sharadi ba ne kuma ya zamanto ba shi da tabi'ifi saboda sarir ko da babu harfin illa cikinsa akwai tabi'ifi akwai harufa akwai harufa guda akwai harufa guda biyu iri daya a ciki kenan kasancewar tabi'ifi don ba sharadi ba ne sai dai mai alif mai alif kamar yadda ya gabata malam yuda a fil a amizul alif ya ce muddin ya ce ba a samu tabi'ifi ba a mai alif yana nufin mai alif din kamar kitafin idan aka samu tabi'ifi a ciki aka samu harufa guda biyu iri daya a ƙarshensa to a wannan lokaci zai koma wancan ka'ida da ka karanta batat misali batat zai dawo a yi mishi zami alamar zai afida kamar abittatu kamar abittatu kenan yana nufin banda shi ne alif din kamar kitab me ya da mewau ba sharafi ba ne a ce a rasa ta a ciki saboda haka za ka ga sarir jami'in sasuru shi akwai tadisi a ciki saboda haka cikin kaulinsa akwai fasaha sosai wajen tadisi mayar sawa sawa wannan ismi sharaɗin tadisi din sai ya cire kawai mai alif domin ya nuna mai wau da ya wannan sharaɗin ba sharaɗin su bane shi yasa ya ce malam za'af dul'adisi fil a'ami muddin ba a yi muza'afar sunan da yake da alif ba cikinsu fil a'ami gali yawanci ya ce fil a'ami ne domin ya nuna ma cewa shi ma mai alif din mai muza'afi to wani lokaci ana mishi jam'i da wannan wazanin da ake ciki wannan wazanin da ake magana a kan safu'ur misali wannan ta ce ina ina na ragama kaga yana da tabi'i saboda yana da nuru guda biyu amma duk da haka ana mishi jam'i ala wazni fu'ul a ce unun unun jam'in ina wannan dalilin ne yasa ya ce fil a amni duk yana nufin yawanci yawancin mai alif din in ya samu tabi'ifi to ana mishi jam'i da wazanin da ya gabata shine wazanin afilatu amma wani lokaci za a yi mishi da wannan wazanin da ake magana a kansa shine wazanin fu'ul wa fu'alun jam'an li fu'ulatin urif ya ce wazanin fu'al kuma urifa jam'an li fu'latin an san shi a matsayin shi na jam'i ga wazanin fu'ulat fu'ula fu'ulati mufrad kaman wurfa wurfatun wazanin sa guraf gurfatun jam'in sa guraf gurfatun ala wazni fu'ulatun sannan jam'in sa guraf kuma ala wazni fu'al ala wazni fu'al walawi kubra hakanan fu'al din yana zuwa jami'in duk isim din da ya zamanto mu'annas ne ko wasfu sifar da sifar da ta zo mu'annas ne ala wazni fu'ula kaman al-kuba al-kubra zaka ce al-kubar kaman da yana cikin qur'ani innaha la'ihdal kubari al-fudula zaka ce al-fudal al-fudal alhusna za ka ce alhusan hakanan in dai sifa ce mu'annasa ala wazni fu'la to jam'in sa shi ma yana zuwa ala wazni fu'al wa li fi'latin fi'al wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al yace shi kuma fi'latin bi kasril fa'il to jam'insa yana zuwa ala wazni ala wazni fi'al ne ala wazni fi'al misali kirbatin kira kirbatin kira miryatin mira mira in ka ga ismi ala wazni fi'ilatin to jam'insa zai zo ala wazni ala wazni fi'al shine wani fi'ilatin fi'al wa kad yaji'u jam'uhu ala fu'al yace amma wani lokaci jam'in sa yana zuwa ma ala wazni fu'al misali kaman lihiyati luha luha shine jam'in sa luha din asalin sa asalin sa luhayu ala wazni fu'al fu'al ala wazni fu'al shine wa kad yaji'u jam'uhu ala fu'al fi nahwi ramin dhuttirabin fu'ala wa sha'a nahwu kamilin wa kamala yace duk wani ismi kamar ramin kaman da'i yana nufin yana nufin ismi ne wanda aka ɗauko shi daga fi'ili na fisi kamar da'a ya du'u ko rama ya rumu za ka ce adda'i za ka ce arra'i adda'i ko arra'i au ko kuma ka ce arrami to duk wani duk wani ismi na fisi ya ce fu'ala fu'ala wazanin fu'alatun shi ne yake zamanto jam'insa zuttiyari wannan shi ne yawanci misali za ka ce adda'i adda'i za ka ce du'atu asalinsa du'awatu alghazi za ka ce guzatu asalinsa guzawatu ala wazanin fu'alatu haka arrami za ka ce arrumatu asalinsa rumayatun ala wazanin fu'alatu wa sha'a na abu kamilin wa kamala hakanan abu ne ya ya shahara jam'in fa'il fa'il da wazanin fa'ala za ka ce kamil kamalatu sahir saharatu haka misali rairin su fajir fajaratu kamar yadda yanzu a cikin ƙur'ani ulaika humul kafaratu fajaratu al-kafaratu jam'i na kafir alfajaratu jam'i na fajir yace wannan abu ne ya yaɗu sananne fa'ala li wasfin ka katilin wa zamin wa halikin wa mayyitin bihi kamin yace wazanin fa'ala kuma yana zamanto jam'i ne li wasfin na duk wata sifa ka katilin wanda ya zo ala wazni fa'il bi ma'ana maf'ul ya ce ka katimi ne domin ya nuna wannan wazanin ya kasance a bi ma'ana maf'ul ne ba dukkan fa'il bane ake mishi jam'i da fa'ala sai ya zamanto kamar katil kamar jare bi ma'ana majru katil bi ma'ana maktul irin wannan sai ka ce katla ala wazni fa'ala wa zamin haka nan ismin da ya zo ala wazni fa'il kamar zani wanda yake da cutar zama ba zai iya zama ba in ya zauna zai faɗi sai ka ce zamna zamna wa haliki haka man hali wanda ya zo ala wazni fa'il sai ka ce halka halka jam'in hali wa mayyiti haka wanda yazo ala wazni fai'al fai'al mayyit sai ka ce mauta mauta ala wazni fa'ala jam'in sa kenan bihi dani yace shi wannan fai'al din mayyit to ya cancanta da wannan wazani wannan wazani fa'ala lifuli nisma sahala man fi'ala والوضع في فعل وفعل قللا وكشي والوضع أقواني وتنسى والوضع في فعل وفعل قللا صيغة أمر أولا نسكى والوضع في فعل وفعل قللا shine yace fu'uli nisman idan fu'ul ismi sahala man harafinsa na ƙarshe lamun ɗinsa harafi ne sahihi ya ce wazaninsa zai zo jam'insa zai zo da wazanin fi'ala da wazanin fi'ala ya ce lamun ɗinsa ya zamanto harafi sahihi domin ya nuna cewa ainun ɗin ba sharaɗi ba ne ya zamanto harafi sahihi misalin wannan kawai kof na kofi jam'insa kiwaza kiwaza kiwazatu kof ya kof kiwazatu ala wazani fi fi'alatu zai zo da wazani fi'a fi'alatu kenan to shi ne haka nan misali ka ce ka ce dubbun dubbun dubbun wanda yake mudaf shi ma jam'insa dibaba dibaba dibaba dibaba ya ce walwadu ai al'arabiyu ya ce fi fa'ali ismin da yake da wazanin fa'ali wa fi'ilin da wani ismin da yake ala wazanin fi'ilin ya ce kallala wato ya karanta shi alwazu'ul arabi ya karanta zuwan ismin da yake ala wazni fa'alin ko ala wazni fi'ilin da wannan jam'i din ya ce kamar misali zardun a ce giradatu giradatu ala wazni fa'alun ko kirdun ala wazni fi'ilun a ce kiradatun kamar da Allah ya ce wa kunna lahu kunu kiradatan wannan jam'i ne na kirdu yana nufin wanda in arabiya ya karanta zuwan wazanin fi'alatu din ya zamo jam'i na ismin da yake ala wazni fa'alin ko ala wazni fi'ilin wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ila wasfaini nahawu azilin wa azila yace wazanin fu'al yana zamanto a jam'i ne na ismin da ya zo ala wazni fa'il wa fa'ilatu wasfaini yayin da suka kasance kowannen su sifa ne ba ismi ba kowannen su sifa ne nahawu azili ce azil jam'insa jam'insa uzzal azilatul mu'annas ne ta wannan ma jam'insa uzzal wa mithluhu al-fu'al fi ma zukira wa zani fil mu'alli laman nadara yace haka nan al-fu'al fi ma zukira amma al-fu'al din yana zamanto jam'in fa'il ne wanda yake muzakkar baya zamanto jam'in fa'il wanda yake mu'annas shi yasa shi yasa yace fi ma zukira yana nufin cikin wanda aka mayar da shi cikin wanda aka mayar da shi muzakkar da wanda yana nufin banda wanda yake fa'ilatun wanda ya zamanto a wazaninsa mu'annas ne zuwansa a mu'annasin zai zamanto kaɗan ne shi yasa ya ce fi ma zukira din fi ma zukira kamar misali sadatu sudat sadatu mu'annas sai a ce a sudat ala wazin fu'ad amma wannan din ya ce ya ce kaɗan ne wazani fil mu'alli laman nadara waɗannan wazannai guda biyu fu'al da fu'al ɗin idan ismi yana da ta'alili a lam ma'ana ismi yana lam dinsa harfin illa ne to a wannan lokaci kaɗan ne zuwan su da waɗannan wazani guda biyu misali ka ce guzan guzan jami'i na algazi saboda gaza ɗin mu'allul lami ne haka guza guza ala wazin fu'al jami'i na algazi saboda mu'allul lami ne domin haka wannan zuwansa sa ya ce kaɗan ne fa'alun wa fa'alatun fi'alun da kuma wa kalla fi ma ainihin fuliya min kuma ya ce fa'alun da fa'alatun fa'alun marata da fa'alatun meta ya ce kowannensu suna zuwa ala wazini ala wazini fi'al ne ala wazini fi'al ala wazini fi'al toshila toshila za ku karasa ala wazani fu'al yake zuwa ala wazani fi'al kamar misali jamal kashe jamal ka zo kashe jimal kace jamal jimal fa'al ne ya zo maka ala wazani fi'al haka nan fa'alatu fa'alatun kamar na'ajatun na'ajatun sai ka ce ni'aj ni'aj shi ne ce wa kallafi ma'ainihu ya minhuma amma wannan ɗin idan ainin ainin ismi mufradi ɗin ya ne daga wazani guda biyu duka ya ce to a wannan lokaci kaɗan ne bai cika zuwa da wazani fi'al ba kamar ka ce daifun ka ce diyaf diyaf daifun diyaf wannan kaɗan ne hakanan hakanan mu'annafinsa wa fu'alun aidan lahu fi'alu ma lam yakun fi lamihi itilalu aw yakun mud'afan wa mislu fa'ali dutta wa fu'ulin ma'a fi'ilin faqbali shi ne ya ce wa fa'alun aidan da ku fi'al ismin da ya zo ala wazini fa'al shi ma ya ce ana mishi jami ala wazini fi'al amma da sharaɗi sharaɗinsa shi ne malam ya kun fi lamihi itibalu muddin lamɗinsa ba harfin illa ba ne au ya ku mudu'afan muddin kuma lamɗinsa ba harafi ba ne mudu'af misalin wannan za ka ce jamal sai ka ce jimal jimal amma idan ka ce raha da ke lamun ɗin samu utalle ko talal muda'af ne wayannan duka ba a musu jami ala wasu fi'al haka nan fa'al wanda yake da ta kaman ka ce raqabatu shi ma za ka nishi jami ala wasu fi'al ka ce riqab haka fu'ul haka fi'il kowanne daga cikinsu fu'ul ɗin kamar ruhun za ka ce rima fi'il ɗin kuma kamar zi'ibun sai ka ce zi'a wayannan gaba ɗaya ya ce fakbali ka karɓi jam'insu da wannan wazin shi'ar salamu alaikum